الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaumuna sha bakwai ga watan rabi'un thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil iziyya fi fiqhil malikiyya wato na babban malami professor Muhammad Mansur Sakwata hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 109 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna dai cikin bayani akan ainihin wato mas'alolin aure inda mun tattauna game da rukuni na biyu wato rukunin da ya shafi as-sadaq sadaki inda muka tattauna cewa yin aure babu sadaki baya halatta wala yasihu nikahu biduni bidunihi wato yin aure ba tare da shi sadakin ba aure baya zamantowa ingantacce sannan kuma malamai sun yi sabani game da gwargwadon shi sadaki din inda wasu suka yanke shi ta ƙasa wasu kuma suka bashi haka a buɗe ta ƙasa suka bashi kuma a buɗe ta sama kamar yadda muka tattauna jumhur sun tafi akan cewa sharaɗi ne wato wato annashtira da nafihi la yubdilu nikah cewa sharaɗin kore sadaki wato a cikin aure baya bata auren illa iyaka bayan an daura auren sai kuma a bada ainihin wato sadakul mithil ko wanda duk mun tattauna wannan da haka inda dai malamai suka hadu sun hada kan wajabcin bayar da sadaki saboda dalilai da dama mun karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani da suka nuna haka da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan mafi karancin sadaki a malikiya sun ce sai ya kai rubu dinar hujjarsu shine sun yi kiyasi da abinda barawo zai sata a yanke masa hannu wanda malamai sun yi ba su amsa cewa wannan alkiyas kenan ma alfarik domin a ce an ɗauko kiyasin barawo kuma ce shine kiyasin da za a ƙayyade mafi kankantar sadaki to wannan shi ake kira alkiyasu ma alfarik sannan su kuma hanafiya suka ce lalle mafi kankanta sai ya kai dirhami goma mafi kankanta sadaki ya kai dirhami goma amma dai zance mafi inganci shine ba shi da iyaka ta ƙasa kamar yadda wannan shine mazhabin imamu shafi imamu ahmad kuma shine ra'ayin babban malamin su imamu bukhari ishaq bin rahuya da imamu al-auza'i lais bin sa'ad sa'id bin musayyib da abi thawr dukkaninsu sun tafi akan cewa ba shi da ainihin wato wato ba shi da iyaka ta ƙasa suka ce yana iya inganta a yi aure da sadaki ko mai kankantarsa duk abin da ake kiransa dukiya ko abin da zai iya tsayawa a matsayin dukiya na kadara kuma mace ta yadda ya zama mata sadaki wannan abin zai iya zama sadaki da haka ba shi da wata iyaka ta ƙasa ko mai aka bayar mace ta aminta da shi zai iya zama sadaki wanda wannan mun tattauna a kai kuma mun kawo hadisai waɗanda da an yi aure akan abin da yake ma ba wani abu bane wato wani abu ne mai amfani amma ma'anawi ba hissi ba kenan ba sai abin shi sadaki ba sai in abin da za a bayar ya zama wato hissi ba ko da ma'anawi ne tun daga sahabin da aka ce karantar da matarsa wani bangare na alkur'ani a matsayin sadaki sannan ga ummu sulaimin ita ma da ta yarda ta aure abu talha akan asalin sadakin musuluntarsa in ya musulunta musulunta shine sadaki to kaga da wannan malamai suka ce ba lalle sai kudi ba to zamu tashi kan rukuni na uku insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rukunu thalith mala yace rukuni na uku al-ishhadu shine shaidu mun yi wali mun yi sadaki to yanzu cikin sharadan aure na uku shine shaidu wa huwa shartun su shaidu sharaɗi ne fi sihatil dukhuli la fi sihatil aqdi wai su shaidu sharaɗi ne wajen ingancin tariya ba ingancin ɗaurin auren ba ina fata an gane al ishadu su shaidu huwa sharɗun sharaɗi ne a samu shaidu a ɗaurin aure amma fa fi sihatil dukhuli wajen sharaɗin tariya la fi sihatil aqdi ba a cikin sharaɗin ingancin auren ba kenan su shaidu idan aka ɗaura aure babu su aure zai iya tabbata amma sharaɗin shine dirran da matar za ta tare to ba za ta tare ba sai an shaida wa mutane wance fa an ɗaura mata aure da wane kaga kenan lokacin da aka zo ɗaurin auren ƙila daga waliyi sai shi ango kawai suka haɗu suka ɗaura ya ba da sadaki aka yi siga kawai aka ɗaura aure babu wasu shaidu to ka ba za ta tare ba har sai an shaida wa mutum biyu ko uku cewa wane fa shi ne ya auri wance ko wance mijinta wane ne ya aure ta kaga wannan sai zaman to sharaɗi ne kan a tare a shaidawa shaidu amma lokacin ɗaurin auren ba sharaɗi ba ne al-ishhadu huwa al-haddul adna lima yutlabu min ilanin nikah mala yake cewa shaidu su ne wato alhad iyaka mafi ta ƙasa wato iyaka mafi ƙanƙanta lima yutlabu na abin da ake nema min ilanin nikahi na sanar da ɗaurin aure shaidu akalla mutum biyu su ne mafi ƙanƙantar abin da ake nema na sanar da cewa an ɗaura auren wane da wance wa yustahabbu ba'da zalika ko da yake an so ba da zalika bayan shaidawar mutane kaɗan isha'atuhu wato isha'at an so wato ba da zalika an so bayan haka isha'atahu ya da shi auren hatta ya arifo ya arifahu nasu har mutane su san shi an gane ko farko sai aka daura auren kawai da uban yarinya waliyi kenan da shi wakilan ango ko shi angon kansa sai kuma aka samu makota mutum biyu sai suka shaida aka daura auren yayi amma an so cewa koda daga baya kuma a ci gaba da gaya jama'a cewa fa an ɗaura aure tsakanin wance da wane an hutar da jama'a ne ba a gayyace su ba amma dai duk jama'a su sani cewa wane shi ya auri wance wa kad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'linu nikaha wato ku ku bayyanar da annikaha aure wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi mujalladin sa na hudu shafi na biyar imam abu abdullahi al-hakimun ne saburi a cikin mujalladinsa na biyu shafi na 183 da isnadi mai kyau ka kuma koma cikin silsilatul ahadisu ad-da'ifa wato hadisi na 978 za ka ga abinda albani ya faɗa akan wannan hadisi wa bi hadha ar-rukunu yatamayyazu an-nikahu an istifa to da wannan rukunin ne na shedu aure yake bambanta da zina zina ita ce ake ɓoye-ɓoye ake ƙumbiya-ƙumbiya amma shi aure so ake a tallata shi a yayata shi a kuzuzuta shi jama'a su san cewa wada da ake ganinsa tare da wance ko wance da ake ganinta a gidan wane matarsa ce shi kuma mijinta ne an ɗaura musu aure to kaga wannan shine ma'ana wa bi hadhar rukunu da wannan rukunin na shaidu ya tamayyazu nikahu aure yake bambanta anis sifahi da zaman daduro zaman wato zina wa waradat fihi ahadithun hadisai sun zo game da wannan shaidu din wa athar da kuma maganganun magabata kalla ma taslamu min mat'anin amma dukkan hadisan da suka zo game da shaidu da kuma athar zai yi wahala su kubuta daga suka ma'ana akwai maganganun malaman hadisi masana salsalar hadisi da isnadin sa wato game da waɗannan hadisai da kuma athar wa ma'a zalika tare da cewa hadisan duk da suka zo game da shaida cewa aure sai da shaidu akwai maganganun malamai a cikin su ko a kansu wa ma'a zalika tare da haka ajma ahlul ilmi ala butlanin nikah ga baki ɗaya malaman musulunci sun hada kan aure ya ɓaci alladhi yatimmu bi ghairi shuhudin auren da aka yi shi ba tare da shaidu ba wala ilan ba kuma sanar da kowa ba an gane ko hadisan da suka yi maganar shaidu din suna da rauni amma fa duk malamai sun hada kan cewa auren da aka yi shi ba shaidu ya ɓaci an fahimta ko قال الإمام الشافعي إمام الشافعي رحمه الله بعد أن أورد حديث ابن عباس bayan ya kawo hadith ibn Abbas hadithin Abdullahi dan Abbas la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da wali ma'a ziyadatin tare da ƙari a ruwayar wa shahidai adilin da shaidu biyu mutum mutanen kirki wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da casa'in da hudu haka Imam Abu Dawud a hadithi na dubu biyu da tamanin da biyar Imam Tirmidhi hadithi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya Ibn Majah hadithi na dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da tara ka kuma duba takharijin wannan hadisin a cikin Irwa'ul Galil wato a hadithi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da tara. Qala Imam Shafi'i ya ce wa haza wannan hadithin wa in kana munqati'an ko da yake hadisin isnadin sa munqati'i ne dunan nabi sallallahu alaihi wasallam bai kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa inna akthara ahli ilmi to hakika fa inna akthara ahli ilmi mafi yawan malamai ma'abota ilimi ya kulu na bihi suna ba da fatawa da shi wa ya kulu alfarku bainan nika wasifa a shuhud malamai sukan ce bambanci tsakanin aure da zina a shuhudu shaidu su shaida na fata gane wannan shi ma ka koma cikin littafin al'um na imamu shafi'i mujalladi na biyu shafi na 168 wal hadith biduni ziyada athaniya hadisin ba tare da wannan ƙarin na wa shahidai adilin din nan ba قد أخرجه أبو داود إمام أبو داود يفتد دا شي حديثي ندبو بيو دا تمانين دا هدو دا ابن ماجا حديثي ندبو ايه دا دي تكوز دا تمانين وحسنه الألباني في الإرواء الشيخ ناصر الدين الألباني يا إنغان توانا حديث أتكين إرواء القليل مجلدنا أينه واتو شدا شافي ندري بيو دا أربعين دا شدا كاكا كينا حديث حسن يا إنغان تا واتو زوا كان la nikaha illa bi waliyin kalmar wa shahidai adilin ita ce wadda bata inganta ba wa qala al-musannif innahu shartun fi sihhati ad-dukhul al-musannif abu al-hasan ash-shadhili mai iziya kenan yake cewa sharadi ne fi sihhati ad-dukhul wajen sharadan wato wato wajen ingancin ad-dukhul tarewa da ita matar la fi sihatil aqdi ba wajen ingancin daurin auren ba kenan auren koda babu shaidu yana iya dauruwa amma ba za ta tare ba sai shaidu sun shaida ya'ani abin da yake nufi annahu la yajuzul aqdu bidun shuhudin baya halatta yin daurin auren ba shaidu din thumma yatimmul ishhadu sai dai shaidun suna cika ba'da zalika annahu yajuzul aqdu ko yake ce annahu yajuzul aqdu biduni shuhudin wato kenan yana halatta yin auren biduni shuhudin ba tare da shaidu ba thumma yatimul ishhadu sannan shaidun sai su zamto sun cika auren ba'da zalika bayan haka qabala dukuli kafin stari kafin a tare an gane ko ya halatta a daura auren babu shaida ba kowa a gurin daga wali sai shi ango ko kuma miji suka daura auren su ila a cikin mota ko a cikin jirgi suka yi abinsu to suna sakkowa daga jirgi ko suna dawowa gari sai su shaida wa jama'a cewa an daura aure ko kuma lokacin da za ta tare a gaya wa mutane cewa an daura auren lokacin a can ƙasa kaza aka daura kuma su kadai suke gurin da aka sun daura ina fata an gane kama a taƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiyata binta huyayin kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta safiya binta huyayin thumma tazawwajaha sannan ya aure ta qala anasun anas yake cewa fama nadari mu kan mu bamu sani ba a tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta ne am ja'alaha umma waladin ko zai yi sadaka da ita balamma arada an yarkaba lokacin da dama akan hanya ne aiko don haka lokacin da zai hau abin hawansa hajaba ha sai muka ga ya sa ta a cikin darbuka an san wato ya sa mata shamaki hijabi fa'alimu annahu tazawwajaha to daga lokacin ne suka gane ya aure ta ne sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisin shine hujja da take nuna cewa kaga sai daga baya bayan ya aure ta ma su kansu su ana suka sani an fahimta to da wannan ne malam yake ganin cewa ana iya a daura auren ba shedu sai dai kar a tare sai shedu sun shaida wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 586 Imam Muslim hadisi na 1365 ar-rukun ar-rabi'u rukuni na hudu daga cikin rukunan aure al-mahallu shine mahalli menene mahalli sai malam da kansa ya fassara cewa huwal mar'atu mahalli ita ce mace wato shine mace alkhaliyatu kubutacciya min almawani'i daga abubuwan da shari'a ta hana allati taqtadi taharimaha wanda waɗannan abubuwan mawani din wato alkhaliyatu min almawani wadda ta kubuta daga cikin abubuwan da za su hana a aure ta allati taqtadi taharimaha wanda za su hukunta haramcin aurenta an gane ko ma'ana ya zama to ita macen mace ce kubutacciya daga dukkan wasu mawani da za su hana mutum ya aure ta wazzauju da kuma miji kenan an samu mata an samu miji wannan su ake kira almahal da ko da an samu wali an samu sadaki an samu shaidu to kuma dole sai an samu mata da miji almahallu kai shi almahallu din ma mata da miji huwal aslu to ai shine ma asali fi zawaji a wajen daurin aure wa huwa zawju wa zawja shine mata da mijin wa yushtaradu fiha an shardanta a cikin almahallu wato mata da mijin Allah ta kuna mimman ya harumu ko wa yushtaradu fiha an shardanta ga ita matar Allah ta kuna katta zama mimman ya harumu alaihi nikahuha daga cikin wa'anda ya haramta ya aure ta mimman sayaci daga cikin matan da bayanin su zai zo nan gaba ma'ana kar ta zamto tana cikin rukuni ko jerin matan da aka haramta shi wannan mijin ya aure ta an gane ko wa yushtaradu fi zawji shi kuma miji ma'ana kenan ita mace an shardanta ta zamto wato khaliyatun min almawani allati taqtadi taharimaha wannan shine abin da ita ake bukata daga gare ta wa yushtaradu shi kuma miji sharadi ne fi zauji game da miji shurudu sihatin a samu sharadan inganci wa shurudu istiqrarin da kuma sharadan tabbaci fa shurudu siha arba'a sharadan inganci guda hudu ne al-islamu musulunci baya halatta wanda ba musulmi bai auri musulma wa tamyizu da kuma tamyiz baya halatta karamin yaro ya aure wal aqalu da hankali bai halatta mahaukaci ya aure wa tahaqququ dhukurati da kuma tabbatar shi cikakken namiji ne wa tahaqququ dhukurati wato da kuma tabbatar shi cikakken namiji ne fal khuntha mushkilun la yankihu wa la yunkahu wato fal khuntha mushkil wato mata maza shi ake kira kunfa mushkil la yankihu baya yin aure wala yunkahu kuma shi ma ba a aurarsa kunfa mushkil akwai wanda za ga wasu malaman sun yi maganganu game da shi kunfa mushkil akwai wanda za ga wani bangaren ya fi wani bangaren karfi a jikinsa akwai wanda za ga halittar namiji ta fi yawa da karfi a tattare da shi fiye da halittar mace to wannan akan sanya shi a rukunin maza akwai kuma wanda za ga kunsa mushkil amma halittarsa ta wato ta mata ta fi yawa fiye da bangaren halittarsa ta maza to kaga wannan sai a sa shi a rukunin mata la yankihu baya yin aure wala yunkahu kuma ba a wato aurensa ذكر المصنف رحمه الله لصحة الزواج أربعة شروط abul hassan ashadili rahimahullah ya ambaci sharuɗa guda hudu kafin aure ya inganta ko da an yi aure ba zai zama ya inganta ba sai da sharuɗan nan guda hudu al'awwal na farko al'islamu musulunci li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala tunkihul mushrikina kada ku auri ko ku aura wa mushriki hatta yu'minu wato mushrikai maza har sai sun yi imani wala abdun muminun bawa mumini khairun shi ya fi alkhairi min mushrikin sama da auren wanda yake mushriki a ƙarƙashin wannan aya ya nuna cewa baya halatta mushriki ya auri musulma athani na biyu at-tamyiz fala yasihu nikahu as-sabi auren karamin yaro baya inganta dan akalla sai mutum ya kai sinnu tamyiz athalis na uku al-aqalu hankali fa innal majnuna domin mahaukaci la yasihu minhu aqalu bai'in baya inganta ya kulla ciniki fa kaifa bi aqadi nikahin to yaya kuma daurin aure an gane ko ko ciniki mahaukaci aka ya kulla to cinikin baya zamantowa ya inganta to ina ga kuma magana daurin aure arrabi'u na hudu tahaqququ dhukura wato tabbatar tabbatuwar mutum namiji ne wannan sharadi ne duk da ake bukatar sa daga bangaren namiji ya zama musulmi ya zama ba yaro bane ya zamto ba mahaukaci bane ya zama kuma namiji ne domin ya zamanto mace ne ko kuma kunsa mushkil kamar yadda aka ambata kaga baya halatta a aure shi domin an aure shi wa aka aura ita dai gata ta zama khaliya min almawani to sai kuma gashi shi kuma ya zamto ba cikakken namiji bane kaga akwai matsala wa shurud istiqrarin khamsatun sai kuma sharadan tabbaci su kuma guda biyar ne alhurriyatu yanci fala yastaqirru nikahu al'abdi auren bawa baya tabbata bi gairi izini sayyidihi idan yayi ba tare da izinin mai gidansa ba shi yasa aka ce waɗannan su kuma shurud istiqrarin ne wato sharadai ne na tabbacin auren ya zama mutum ɗa ne ba bawa ba domin auren bawa baya zama tabbatacce har sai mai gidansa ya zartar li'annahu mamlukun saboda shi bawa ne wala yahiqqu lahu tasarrufu shi kuma bawa baya iya yin tasarrufi a rayuwarsa bi nikahin ta hanyar yin aure illa bi idni sayyidihi sai da izinin mai gidansa wal bulugu sai kuma balaga falau tazawwaja sabiyu da karamin yaro zai yi aure bi gairi izini abihi ba tare da izinin mahaifinsa ba aw wasiyihi ko wasiyinsa fa in ajazahu waliyuhu idan waliyinsa ya zartar da auren jaza yayi yaro ne karami yayi aure kuma sai waliyinsa ko mahaifinsa ya zartar da auren yace ya yarda da auren jaza auren ya halatta wa in raddahu ba'da albina idan kuma shi waliyin yaro sai ya ce bai yarda da wannan auren ba kuma bayan mata ta riga ta tare da mijinta faliz zaujati rubu dinar to ita matan nan za a bata rubu dinar kar ku manta malikiya su wato mafi kankantar sadaki rubu dinar kenan kaga yanzu tunda ya riga ya tare da ita kuma yanzu waliyinsa ya ce bai yarda da wannan auren ba to yanzu auren za a bata shi amma kuma ta ci sadakinta za a bata rubu dinar wato shine mafi kankantar sadaki kamar yadda muka tattauna na uku ar-rushdu wato ar-rushdu kimtsuwa kimtsi fa in tazawwaja safihu idan wawa yayi aure bi gairi izini walihi ba tare da izinin waliyinsa ba falil waliyi imda'uhu to waliyin zai iya zartar da auren in kana sadadan in ya ga yayi daidai in ya ga auren ba za a cutar da shi wannan batun da irin mutanen nan ne wanda ba su da wayo sai aka ga ya auri wata mai kafurin wayo ko ana ta kafurin wayo ko aka ga ya auri wadda za ta ce masa wayo duk abin da ya je kaza kaza da ya dawo ya zo ya same ta ta ce masa kaza to in aka ga cewa abin gaskiya bai macin ba to kaga shikenan in kuma ya ga cewa shi wawa ne ita ma ga ta nan dai sai a hankali aka ga combination din nasu yayi to shikenan ya zarta ya zartu wa in raddahu shi ma wannan din idan wawan yayi aure sai waliyin sai ce bai yarda ba ba'adal bina'i bayan an riga an yi tariya falin zaujati rubu dinar ita ma matan nan za a bata sadakinta arrabi'u na hudu as-sihhatu lafiya wala yasihu nikahu maridin auren mara lafiya baya inganta wala maridatin ko mara lafiya mace wa yubsaku ana bata wannan auren walau ba'dal bina'i koda bayan tariya ne koda bayan an tare sai aka gano ɗaya daga cikin ma'aurata ba lafiya to za a ɓace wannan auren an gane ko to kamar yadda ya zo cikin addalilu salik a malam mai addalilu salik ya karkasa wato aibobin da ake samu tsakanin ma'aurata zuwa gida uku ga baki ɗayansu da ya ce wasu illoli ne guda goma sha uku wanda kuma yathbutul khiyar wato khiyari zaɓi yana tabbata tsakanin ma'aurata in aka samu ɗaya daga cikinsu da ɗaya daga cikin waɗannan illolin su illolin guda goma sha uku ne da mace da namiji da mace da miji sukan yi tarayya cikin guda hudu ana iya samun namiji da irin wannan matsalar ana iya samun mace da wannan matsalar matsala ta farko aljunun hauka idan aka yi aure ɗaya daga cikin ma'aurata yana da matsala hauka kun ga dama a can sharaɗan wato ingancin aure guda hudu da muka faɗa kaga akwai al'akalu ko to sai aka aura wa mutum mace ashe ba ta da hankali ko da kwa rashin haukan nata zuwa yake yana ɗan dawowa ko kuma shi ya zamto ba shi da hankali to wannan ana iya samun namiji da irin wannan matsalar mace ma ana iya samun ta da wannan matsalar sannan aljuzam shine na biyu aljuzam wata cuta ce ta kuturta da albaras ita ce ta uku albaras ita ma cutar kuturta akwai wanda za ka ganta hannu kawai zai bushe ne akwai kuma mai yayyanke gaɓoɓi tana ruwa to duk guda biyun idan ɗaya yana da wannan ƙwayar cutar kuturta in namijin ne dole sai matar ta sani in bata sani ba ka ɗaura auren akwai khiyari haka shi ma in tana da wannan cutar dole ya sani in bai sani ba yana da khiyari na hudu shine al-uzair al-uzaita ana kiran wannan al-uzaitatu al-uzaitatu shine wato shi ma cuta ce wadda ana samun namiji da ita ana samun mace da ita shine mutum ya dinga fitar da bawali ko gayidi lokacin saduwar aure cuta ce ita ma wani aibun yana daga cikin uyub uzaita ake kiran wannan mace tana kamuwa da irin wannan matsalar namiji ma yana kamuwa da ita to shi ma wannan matsala ce wadda mace da namiji sun yi tarayya wajen samun wannan matsalolin guda hudu kaga aljunun aljuzam albaras al'uzaita waɗannan cututtukan guda hudu ya zubutu khiyar shi yasa dole ka a tabbatar da lafiyar wanda za a aura ta tabbatar da lafiyar wanda za ta aura to sannan akwai guda hudu wanda shi kuma namiji ne yake banta da su larurori ne wanda namiji yake keɓanta da su akwai alkhisa alkhisa'u alkhisa'u shine qat'ul unthayain marena bai da marena wannan matsala ce na biyu akwai aljabbu aljabbu shi kuma zakarin nasa ne a yanke tare da marena kaga yafi na farkon muni zakarinsa a yanke yana da yankakken zakari da kuma marena to wannan shi ma wato illa ce wadda bai kamata a yi shuru a ɗaura aure namiji ya san cewa yana da matsalar ainihin wato alkhisa ko yana da matsalar ajabbu matarsa bata sani ba to lahal khiyar sannan na uku akwai al'unna al'unna shine kankantar gaba mutum zakarinsa dan mitsitsi ne sosai ba zai iya biya wa mace bukata ba ana kiransa al'unna domin al'unna ita ma ko wadda take ba ta yi kankanta ba sosai to wannan wasu malaman suna ganin idan ana samun biyan bukata ta irin wannan din babu laifi a iya yin aure amma dai wanda ake magana anan shine al'unna wanda yake kankantar gaban mutum ya yi kankanta sosai yanda ba za a iya samun biyan bukata a rayuwar aure ba wannan shi ma na hudu shine al'itirab al'itirab wannan ita ma illa ce da namiji ke kamuwa da ita wanda an ce kafin ai auren in yana da ita tana da zabi bayan an yi auren ma tana da zabi al-i'tirad shine adamul intishar mutum gaban sa ya daina tashi ya daina motsi to kaga wannan ita ma matsala ce al-i'tirad ake kiranta an gane ko to wannan adamul intishar din to ita ma matsala ce wadda take a idan ma an yi auren ta kama mutum shine zaka ga an ce a idan mace ta kai kara to za a bawa mijin wato wa'adi na shekara guda ya nemi magani cikin shekara guda in ya samu magani shikenan su ci gaba da rayuwar aurensu in bai samu magani ba shikenan sai a bata zaɓi za ta iya haƙurin zama da shi a haka in ta ce ba za ta iya haƙurin zama da shi a haka ba tunda ba shi da lafiyar mazakuta to wajibi ne a ya sake ta an gane wannan ita ake kira al'itiraf shekara guda ake ba mai irin wannan matsalar to wannan su ne cututtuka su kuma guda hudu da suke kamuwa to namiji yake kamuwa da su ko akwai alkhisa akwai aljabbu akwai me al'unna sannan al'i'tirab to sai kuma na mata su kuma guda biyar ne akwai arratqu arratqu wannan arratqun suka ce shine insidado maslaku zakar wato gaban mace ne shi kuma yake toshewa an gane shi ake kira arratku insidadu maslaku zakar wato inda namiji zai shiga ya biya bukatarsa da mace nan ne a toshe wannan ita ma matsala ce na biyu akwai alƙarnu alƙarnu shi kuma wani abu ne kamar ko ƙari haka yake tsurowa a cikin gaban mace kamar sai ya ganshi kamar kahon akuya yana tsurowa a cikin gabanta wannan shi ake kira alƙarnu sannan akwai al'afulu al'afalu shi ma wani nama ne yake tofowa shi ma a gaban mace ana kiransa al'afulu an gane ko yawa shi sannan akwai ainihin wato albakhar albakharu shine shi kuma warin baki ko warin farji lokacin saduwa shi ma wannan wata matsala ce albakhar ake kiransa lokacin da ake abin nan zaka kuma wari sosai zaka ji ko gaban ko ko baki amma in ba shi in ba kusantar aure za a yi ba za ga kila ba ta da wannan sai in an zo yi ne wannan shine albakhar sai al-ifda al-ifda'u al'ifda'u shi ne haɗewar ƙofar wato fitsarinta da ƙofar al'adarta sun haɗe to wannan shi ake kira al'ifda to wannan kaga duk matsaloli ne wanda malamai suka ce guda goma sha uku dole a tsaya a duba idan akwai su to in an san da su to mutum kaga ba shi da ƙorafi in kuma bai san da su ba to yana da zaɓi har ma suka ce in shi namiji ba a gaya masa ba sai da ya shigo to an yodare shi an ruɗe shi da haka zai iya komawa in ya riga ya sadu da ita ta ci sadakinta in ya so sai ya koma wajen wanda ya ruɗe shi shi kuma ya biya shi an gane ko to shi sa kaga malam ya ce asihatu ita ma shurud istiqrarin ne aure ba zai zama tabbatacce ba ko da can an kawo sadaki an kawo ainihin ga wali ga sadaki ga shedu ga siga an yi an ɗaura aure ga mata ga miji amma sai da aka zo rayuwar auren sai aka kuma a ga waɗannan matsalolin guda goma sha uku kuma to kaga har yanzu ba a samu shuruɗi istiqrarin ba can banda shuruɗi sihhatil aqdi to akwai kuma shuruɗi shuruɗi wato shuruɗi istiqrarin to daga cikin shuruɗi istiqrarin akwai as-sihha namijin nan ya zama kalau yake ba shi da waɗannan larurorin matan nan da zai ya aura ya zama kalau take ba ta da waɗannan matsalolin wa yufsahu to idan akwai matsala fa ba shi da lafiya ko ba ta da lafiya to ana bata auren walau ba'dal bina'i ko da bayan tariya ne ko da bayan ya tare da ita sai ya gano tana da matsala ko ta gano yana da matsala to za a iya bata wannan auren ina fata an gane alkhamis na biyar alkafa'atu wato daidaito ya zama da matar da mijin sun yi daidai da juna shine alkafa'a wal kafa'atu haqqul mar'ati wal awliya kafa'a wato haƙƙi ne na ita matar da za a aura wal awliya da kuma waliyanta fa in ittafaqat ma'ahum idan ita matar ta haɗu suka bakin su ya haɗu tare da waliyanta ala tarkiha akan barin wannan kafa'a din ad ma adal islam amma banda musulunci jaza ya halatta misali ita yar masu kuɗi ce sai shi kuma wani ɗan talaka ya ce shi yana santa yanzu kaga babu kafa'a ita mai kuɗi iyayenta masu kuɗi shi kuma talaka to sai da ita da iyayen sai suka haɗu a kansu ajiye kafa'ar kuɗi sun yarda cewa sun fi shi kuɗi amma duk da haka sun haƙura da ba macin ɗinta ba ne ko ba sa'anta ba ne ta ɓangaren wadata amma sun yarda su ajiye kafa'ar a su auren a haka tunda suna son junansu shi kenan ya yi shine ma'ana wa inittafaqat ma'ahum ala tarkiya idan ta haɗu bakin su ya haɗu da ita da iyayenta akan barin kafa'a din to wato ya halatta a ɗaura auren amma fa banda kafa'a ta musulunci wato daga cikin kafa'a dole ya zama musulmi ne musulma ce kar ya zamanto shi arne ne ta ce to ai dama an ce sai kafa'a kuma kafa'ar haƙƙinta ne da iyayenta da iyayenta da ita sai suka ce sun yarda duk da kafiri ne ya aure ta baya halatta shi yasa malam yayi to gaci ya ce ma adal islam kafa'a kowace iri akwai nau'o'in duk da malamai suka faɗa na kafa'a cewa wanda zaka aura ya zama to kuna da kafa'a da juna to wannan kafa'ar ana iya sariyar da ita a haƙura a batta matukar ba kafa'a bace ta musulunci an gane ko alkafa'atu me ake nufi da kafa'a din nan sai malam ya ce hiyal musawatu shine daidaito kai da kanka an kalle ka ga matan nan ta yi daidai da kai domin ita matsala in ta yi ma yawa ba ba, ba daɗi ko eh abu uku an ce yawa mutum yawa ba daɗi sai ya dame shi an gane ko an ce hula in ta yawa mutum yawa za ka kawai sai dai ya rike ta to ka sa hulan mana sai ya ce ai ta yi yawa in aka matsa mai in ya sa za ka ga da an ji wahaye kuma cire ta ta yi masa yawa saboda da ya sa sai ta yi burki kunne to suka ce riga ma an ta yawa mutum yawa za ka ga yana ta kokawa da ita ba daɗi ko to haka suka ce in mace ta yi wa mutum yawa za ka za ka za a sha abin nan saboda haka almusawatu ya zama to sun yi daidai sun yi daidai da juna wal mumathalatu kuma suna kamanceceniya da juna ta fuskar halayya da ɗabi'u hobi dinsa irin nata ne kaga an samu mumathala an gane ko ɗalibin ilimi ne sai ya samu ɗaliban ilimi kaga an samu mace an gane ko amma shi ɗalibin ilimi ya samu wata 'yar nanaye kaga kuma ai al'amarin sai ga ya sai ya dawo daga wajen haddasana kuma ya zo ya tara ita kuma an kunna kaɗa-kaɗa ana ta ji a gida ko eh ka gani kuma kuma gashi yana santa kaga da kaga dole za a yi ta haƙuri a yi ta jin music yana ta tashi a gidan akar makallawo kuma ya je ya gama haddasana kuma ya dawo shi kuma ya zo ya samu ana ta ko ana ta cas ko to sai ce alkafa'atu hiyal musawatu wal mumathalatu wato alkafa'a shine a samu musawa daidaito wal, wal mumathala da kuma kamanceceniya wa tashmalu alkafa'ata fi din wato kafa'a ta kunshi addini ya zama to sun yi daidai a addini addinin sa shine addinin ta abinda ya kudurce aqidarsa shine aqidarta kar a samu aƙida ta bambanta an gane ko ya zama irin aƙidarsa irin aƙidarta kada ya zamanto shi yana da aƙidar ƙaunar iyalan gidan annabi ita kuma tana da aƙidar bata so ko ita tana da aƙidar zagin sahabbai shi kuma yana da aƙidar ƙaunar sahabbai kaga akwai matsala an gane ko wa fi salahi haka kafa'a ta kunshi as-salah nagarta kar a duba mutumin kirki ya auri mutuniyar banza ko a samu mutuniyar kirki mai tarbiya a dauki wato wani mutumin banza a aura mata to wannan shi ma ana son a samu kafa'a a cikin salaha wan nasab sannan ana samun kafa'a a nasaba shi dan dangi ita yar dangi wal sharaf da kuma daukaka ita madaukakiya shi madaukaki wal hurriya da yanci shi da ita ya kada ya zamu an kara samu combination din shi da ne ita baiwa ko ita ita ya ce shi bawa wal mal da kuma kafa'a a dukiya yana da kuɗi tana da kuɗi ko gidansu suna da kuɗi an gane ko wassalamatu min al'uyubi da kuma kubuta daga dukkan wasu aibobi ba shi da kowace irin tawaya an ka kalle shi ba shi da nakasu shi ba makaho bane ba gurgu bane ba shi da kaza ba shi da kaza wato ya kubuta daga dukkan aibobi ita ma ta kubuta daga dukkan aibi wa nahwi zalika da makamancin haka duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da malamai suke ambatan su a karkashin kafa'a wato duk wanda zaka aura ana son ku samu wannan kafa'a din a samu kaza kaza kaza yayi daidai da ita kaza yayi daidai da kai kaza yayi daidai da ita kaza yayi daidai da kai to sai ga tafiyar taku ana tafiya cikin girmamawa da mutunta juna ba tare da yi wa wani bangare gori ko wani abu mai kama da haka ba wa alal kafa'ati amma kafa'a mafi kololuwar wato wadda take ta sama wa alal kafa'ati kololuwar kafa'a wa aulaha wadda ta fi cancantar a damu da ita alkafa'atu fi din shine kafa'a addini sauran duka kyale su maganar kuɗi na saba dangantaka waye waye duk wa'annan ba su bane mafiya daraja da mafiya kima an ga wannan bawan Allah mutumin kirki ne musulmi ne mai kyawawan ɗabi'u idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ga addini yana da riko da addini ga kyawawan halaye ku aura masa na fata an gane da haka kenan kafa'a wadda take mafi mahimmanci ita ce kafa'ar addini domin wahiyar latittafaka ahlul ilmi alashtiraɗiha ita kafa'a a cikin addini ita ce wadda malamai gaba ɗaya suka haɗu a kan sharɗanta ta babu yanda za a yi a ce wanda ba musulmi ba a ɗauki ɗaya musulma fa a bashi na fata an gane yawwa fala ta hillu imra'atun muslimatun mace musulma ba ta taɓa halatta li rajulin mushrikin ga mutum mushriki abadan har abada qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aurar da wato kar ku aura wa mushriki mushrikai wato kar ku aura wa mushrikai ƴaƴanku hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abdun muminun bawa mumini khairun shi yafi alkhairi min mushrikin sama da wato mushriki wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kun fahimci mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar to kada ku mayar da su zuwa ga kafirai la hunna hillul lahum ba su halatta gare su wala hum yahilluna lahunna su ba kuma ba su halatta gare su bai halatta wanda ba musulmi ba ya auri musulma baya halatta musulma ta auri wanda ba musulmi ba wannan ba a samu kafa'a ba kafa'a a cikin addini kuma dole ce an gane ko dole ya zamto addinin su iri ɗaya ne kuma kamar yadda muka faɗa su zamto suna da aƙida iri guda kar a samu aƙida mai cin karo da juna kuma a ce za a yi rayuwar aure wannan shi ma gaskiyar magana akwai matsala wannan yana da gurɓatacciyar aƙida wannan yana da ingantacciyar aƙida to akwai matsala na fata an gane kaga yarinya ta taso da tarbiyya ta addini da ingantacciyar aqida kuma sai a dauka a ba wani mai gurbatacciyar aqida saboda ko dai tana son sa ko saboda bata samu wani mijin ba shine yazo ko kuma a'a saboda yana da abin hannu wannan gaskiyar magana ba karamin cin amanar amanar da Allah ta'ala ya ba wa mutum bane dole ne ka ka ba tarbiyantar da yarka ka dora ta akan tarbiya mai kyau ka dora ta akan san Allah da manzansa da sahabbansa da iyalan gidansa kuma ka dauka ka ba wanda ba haka yake ba wannan yana daga cikin kafa'ar da ya kamata a kula da ita wa amma sa'irun ma zakara amma ragowar abinda abul hasan ko abinda ya ambata ko kuma wa amma sa'iru ma zukira amma ragowar abinda aka ambata banda addini din falaha to ita mace wali auliya'iha da waliyanta alhaqqu suna da haƙƙin an yashtari dul kafa'ata fiha su sharɗanta kafa'a a cikin waɗannan abubuwan an gane ko banda kafa'a ta addini ita mata tana da tana da wato haƙƙin ta sharɗanta wata kafa'a ta ce to gaskiya ita ba za ta aure ainihin wato ba za ta aura ba sai wanda yake ya wato ƙwarya ta bi ƙwarya kenan an gane ko ita gidansu manyan mutane ne ta ce gaskiya sai babban mutum za ta aura misali ko kuma su masu kuɗi ne ta ce sai mai kuɗi za ta aura misali ko kuma ita nagartacciya ce ta ce gaskiya sai nagartacce za ta aura misali ko kuma ita ainihin wato ya ce ta ce ba za ta auri bawa ba an gane ko duk da cewa idan bawan nan mutumin kirki ne ta ce za ta aure shi ta sariyar da kafa'ar hurriya shikenan babu laifi to amma abinda malam ya faɗa a nan cewa mace ko waliyanta suna da haƙƙin su sharɗantawa wanda za su aura kafa'a wata kafa'ar banda ta addini ina fata an gane walahum an yardu biman dunaha suna da damar su yadda da wanda bai kai yarsu ba bai kai yarsu a matsayi ba bai kai yarsu a ilimi ba bai kai yarsu a ainihin wato ɗaukaka ba suna da damar su waliyan da yardar ita yar su auri ko ta auri wanda bai kai matsayinta ba wannan babu matsala wala gazaza ta fi zalika babu wani aibu a cikin haka shine gazaza ay aibun wa naqasun to ba ci yana wani minti na uku to insha Allah mun zo kan gaba ai sai mu tsaya wa kada sabata ko insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk